الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منذ a darasinmu da muke gabatarwa na usulul tafsir wannan shine darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na ashirin wanda mun fara bayani da littafin dirasatun fi usulul tafsir na ustad dr muhammad kabir yunus na garin kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin bayan mun dan yi bayani na ka'idodi a gurguje mun kaɗan tsakaro abinda ya sauƙaƙa sannan muka zo muka ɗauki littafin at-tahrir fi usulul tafsir na ustad dr musa'id at-tayyar rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin muka ɗauko al-ikhtilaf da anwa'ul ikhtilaf sannan sai muka koma cikin doktora da aka rubuta ta ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu na ustad doktor Sa'ud bin Abdullah al-Funaisan shi ma muka ciro abin da ya saukaka da misallai sannan kuma sai muka dawo cikin at-tahrir fi usul tafsir na ustad doktor Musa'id al-Tayyar muka kawo qawaid na al-ijma' fi tafsir a yanzu kuma zamu zo gaba ta ƙarshe insha Allah ta'ala shine qawaid na attarjih yadda ake rinja yadda bayan an samu sabani in ana iya hada mun yi bayani to in ba a iya hadawa ga ka'idodin da ake bi wajen rajjaha wani kauli akan wani kauli mun gane ko yawwa za mu yi amfani da littafi guda biyu littafi na farko littafin at-tahrir fi usul at-tafsir a ya kawo qawaid at-tarjih a safha ta 307 littafi na biyu ya kawo fusulun fi usul tafsir dun da ustaz dr musa'id tayyar ne da ya fara bayani a qawaid tarjih a safha ta 120 wato da biyar kenan zamu yi jam'u tsakankanin su in muka zo cikin littafin at-tahrir fi usul tafsir yace qawaid tarjih abu na farko ta'rifu qawaid tarjih me ake nufi da qa'idodin tarjihi yace al-muradu bi qawaid tarjih fi tafsir al-qur'an al-karim abinda ake nufi da ƙa'idodi na rinjayarwa a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma ahkamun wasu hukumce-hukumce na ilmiyatun na ilimi kulliyatun waɗanda sun haɗe kaf-kaf au aghlabiyatun ko wani lokaci sun shafi mafi rinjaye na ƙa'idodi masughatun waɗanda an tsara su asalin siyaga shine tsarawa ko ƙerawa ba'da istiqra'i bayan an bi diddigi na ƙa'idat yu'milu hal mufassiru mai tafsiri yana amfani da waɗannan ka'idodi li yuzhira rajih dan ya bayyana mafi rinjaye min baini aqwa min baini al-aqwal al-mukhtalifa tsakankanin maganganu daban-daban na malamai na malaman tafsiri fi bayani ma'ani al-Qur'an al-Karim don bayyana ma'ana ta al-Qur'ani mai girma mun ji wannan madalla to in mun kadi ba cikin فصول في أصول التفسير يا كاونا القواعد التي يعملها كنا عند الترجيح بين أقوال المفسر كنا نعمل نعملها ني كنا يكاو تو wannan babu ne abin nan sannan sai ka cikin malaman tafsiri a nan cikin at-tahrir fi usul at-tafsir waɗanda min al-mufassirin al-mu'tanin bi qawaid at-tarjih waɗanda suke yawan amfani da ka'idodin tarjihi sai ya kawo al'awwal Muhammad ibn Jarir a tabari an gane ko? yawwa sannan ya kawo misalai don ya ce ma ibn Jarir tabari min aksarin mufassiri na isti'amalar lihadihil ƙawa'id ibn Jarir tabari yana daga cikin wanda sun ka yawaita amfani da waɗannan ƙa'idodi ya kawo misalai daban-daban an gane ko? to nan kuma cikin fusulun fi usulun tafsir sai yayi bayani cewa wa yakunu istimali hadhihi alqawaid fi halatayn hali nawa ne ake amfani da qawaid na tafsiri na tarjihi sai yace cikin hali biyu tarjihu ahad alaqwali ala ghayrihi a rinjayar da wata magana akan wata kenan ko biyu ne a rinjayar da guda akan guda ko in sun fi biyu a rinjayar da guda akan su ko a rinjayar da sashen maganganu akan wasu raddu ahad alaqwali a'a kana amfani da kawai da tarjihun lokaci don a mayar da wata magana a ce ba ta shiga ya ce mata ya kunu tarjih to a wani lokaci ne muke amfani da shi ya ce mata ya kunu tarjih ya ce a tafsirul manqul tafsiri wanda an karuwaito kenan ko an ka cirato in ba an ya kuna mujma'an alaihi ko ya zamanto an yi ijma'i aula ko ko a'a fa in kana mujma'an alaihi in an yi ijma'i a kansa fala hajata ila tarjih babu bukatuwa zuwa ga rinjaye da wata magana akan wata wal ijma'at fi tafsir kathira kenan ijma'i a cikin tafsiri yana da yawa wa qad dhukira ba'daha a ambaci sashen su fi mabhath al ijma' ababi na ijma'i to sannan wa in kana mukhtalifan wa in kana mukhtalifan fihi kenan tafsirin da an karwaito in an yi sabani tunda an yi zancen mujma'an alaihi in an kai sabani to yanzu ya za a mu'amala da shi yace al-awwal ikhtilafu tadad ya zama to maganganu ne waɗanda an yi sabani a kansu misali inda an ka ce yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana qila al-mujadil humul muslimuna wa qila humul kuffaru wasu sun ce waɗanda suke jihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai ne wasu sun ce kafirai ne tunda an ce yujadilunaka ad-damir wannan nawawun to nan dole sai an yi irin jayisuwa zance mafi inganci musulmi ake nufi don su kafirai aslan ma ba da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ba an gane ko asalin su suna saban manzan Allah musulmi ne an ka ce suna jayayya da manzan Allah saboda lokacin fitar suna ganin kama akwai sabani kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina la karihuna kaga min al mu'minina Allah ce yujadilunaka eh kaga yanke magana a ce zamiri na kuma zuwa ka kafirai abu ne wanda yake yana da rauni to wannan ana kiran shi ikhtilafu tadad asani idan abinda an ka cira to akwai sabani an gane ko ya zama to ikhtilafu tadad ne na biyu ya zama to ikhtilafu tanawwu wa fi hadha an-naw' cikin wannan nau'i yu'malu qawaidut tarjih za a yi amfani da ka'idodin tarjihi li bayani al-qawl al-awla sai a ce wace magana ce ta fi cancanta a gabatar da ita in ihtaja al-amru ila zalika shi ma ana da buƙatuwa wa in kanat al-aya tahtamilu wa in kanat al-ayatu tahtamilu al-marjuh kina yan ayat ta kasance tana doka al-marjuh wanda an karin jayis da sharadi in magana aya ba ta doka ta ba amma zancen a ce wannan ita ce gaba kawai sai a ce ita wannan a fidda su sai a ga abin da ya saura in guda na ya saura shi kadai za aiki da shi in goma na biyar ba su shiga don a watsar da su sannan a doki biyar din an gane ko yawwa to kaga halin da ake amfani da abin nan ya kawo hanyoyin tariqatul mufassirin fi ardi tafasirin mankula wannan ba sai mun shiga cikin shi ba yadda suke kawowa yanzu abinda za a yi za mu zo mujin qawaidut tarjihiyya dama nan ne karatun mu yake mu rike da kyau cikin fusulun fi usulit tafsiri sai da ya zadango su ya zano su ya kawo su ya jero su an gane ko to za mu haɗe su gaba ɗaya saboda ɗalibin ilimi ya jiya sannan sai mu je cikin at-tahrir fi usuli at-tafsiri sai muna dubawa ƙa'idar da duk ya kawo sai mu duba can inda ya kawo ta ma'ana jam'i ne za mu yi tsakankanin su misali bari ka ji alƙawa'idun tarjihiyya su ƙawa'idun tarjih akwai su cikin ilimin tafsiri game da ilimin tafsiri akwai su cikin ilimin hadisi in an kai saɓani kan wata ingancin wani hadisi ko saɓani kan cikin dai ilimin hadisi musamman ilimin abin nan rijal a ce wasu ce adini wasu ba adini bane akwai ƙa'idodin da ake amfani da su ka karanta littafin asbabu ikhtilafil muhaddithin na khaldun al-ahdab akwai ilimin tarjihi a cikin ilimin usulul fiqh wanda shi ke zuwa zuwa ga fiqh muna ganewa balma shi ilimin tarjihi akwai shi ma har cikin rayuwarmu a cikin komi in kana da ilimin tarjihi ka huta Bala Abdullahi, akwai tarjihi tsakanin masalih akwai tarjihi tsakanin mafasid akwai tarjihi tsakanin al-masalih wal mafasid in maslaha bi sun kazo sai a dauki aulahuma a'lahuma in mafsada bi sun kazo sai a dauki asgharuhuma ittiqa akhaffu ad-dararain idan maslaha ne da mafsada sai a zabi maslaha a watsar da mafsada akwai shi cikin abubuwa da dama to mu rike da kyau mu rike da kyau shine suke cewa tartibul aulawiyat priority an gane ko ga ƙa'idodin alƙawa'idun tarjihiyya sannan malamai suke cewa in ka komo ta fuskar ilimi sai ka kasa su gida biyu ƙawa'idun tarjih a shar'iyya da allugawiyya cikin ilimin lugama akwai ƙawa'idun tarjih a wajensu tunda akwai qawaid mukhtalaf fiha fi an-nahw wa sarf wal balagha suna tarjihi a junan su ko fil adab ko fi ilmi al-lugha sannan kuma ana kasa su har yanzu qawaid at-tarjihiyya al-muta'alliqa bis-sanadi aw al-matan nan ma wani wani abin nan ne wasu ce tarjih ma'anin muta'alliq bis-sanad kasan shin abin yana da alaka da sanad ne ko ko a'a nassin ya inganta yanzu cikin matanin da ake yin tarjihi muna ganewa to mu riƙe alƙawa'idu tarjihiyya guda goma sha shidda ma ya ta'allaƙu min ha bil umumi fil ƙur'an akwai da tana da alaƙa ne da ƙa'idar umumi ma ya ta'allaƙu min ha bis siyaƙil ƙur'ani akwai wani lokaci ana yin tarjihi ne da ƙa'ida ta siyaƙin ayoyin alƙur'ani ko kalmominsa ma ya ta'allaƙu bi rasmil mushaf wani lokaci ana tarjihi ne saboda rubutu na sayyidina Usman radiyallahu an ma ya ta'allaqu minha bil aghlabi min lughati al arabi wani lokaci ana amfani da abin da yafi yawa a cikin yaren larabci sai a ce laraba sun fi amfani da wannan kalma a cikin kaza misali kenan ma ya ta'allaqu minha bil ma'ani shar'iyya fil qur'an abin da ke da alaka wani lokaci za a rinjayar saboda ma'ana ta shari'a tunda qur'ani yana dauke da hukumce hukumci ma ya ta'allaqu minha bi tasrifil lafzi wani lokaci ana amfani da abin da yake da alaka da jujjuya lafazi kalma kenan ma ya ta'allaqu min ha bit taqdim wa ta'khir wani lokaci yana da alaka da jinkirtawa qa'idata at-taqdim wa ta'khir ma ya ta'allaqu min ha bi zahiril qur'an wani lokaci yana da alaka da zahirin alqur'ani ma ya ta'allaqu min ha kenan zahirin ma'ana ta alqur'ani ba a tahiya zuwa ga abin da ba zahiri ba sai in an samu dalilin da ya nuna zahirin ba shi ake nufi ba ma ya ta'allaqu min ha bi tariqatil qur'ani wa 'adatihi abin da ke da alaka da a tariqa ta Qur'ani na ana nufin uslubi na Al-Qur'ani da al'ada ta Al-Qur'ani shi suke kira kulliyatul Qur'an ma ya ta'allaqu minha bi ijma'il hujja an gane ko a ce malamai waɗanda an hujja cikin ilimin da sun yi ijma'i aw qawlul aktsari min as-sahabati wat tabi'ina ko ko a ce mafi yawancin sahabbai da tabi'ina haka sun ka tafi ma ya ta'allaqu minha bil isti'mal al-arabi wanda yake da alaka da isti'malul arabi amfani da larabci laraba haka suke amfani da kalimar ma ya ta'allaku min habit ta'asisi wata akidi abin da yake da alaka da at-ta'sis at-ta'sis shine mi ginawa asalin assasa wato tushen abu aw at-ta'ki wa at-ta'kid ko karfafawa to in abu nan abin da ake nufi da shi at-ta'sis shine an zo da ma'ana sabuwa ƙarin ma'ana at-ta'kid shine karfafa ma'anar da ta gabata ma ya ta'allaku min habi audi ad-damir ila aqrabi mafku wani lokaci ana amfani da cewa abinda ya fi kusa komawar damiri zuwa ga mafi kusa kenan ka'ida ta larabci al'aslu an yarji ad-damir ila aqrabi mazkurin in za a saba sai an samu dalili ma ya ta'allaqu min habi tawafuq ad-dama'ir wani lokaci ana amfani da tawafuq ad-dama'ir a ce damiri da na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu duk sun zo ga abu guda shine asali amma a ce na ɗaya ga wanda yake nufi na biyu ba shi yake nufi na uku ne yake nufi to wannan ba a saba sai an an samu dalilai ma ya ta'allaqu min ha بالتقدير وعدمه wanda ke da alaka tafsirin da sai an kaddara kalima ko kuma bai bukatar sai an kaddara ka ji ka'idodin da anka hudi guda goma sha shidda wajen tarjihi amma yanzu duk wannan bayani na mun ka ji ya kamata a bada misalai kan mu tashi mu bar mutane cikin duhu nan cikin cikin fusulun fi usul tafsir an ka hudi wadanga mu dawo zuwa ga qawaidut tarjih wa amsila tatbiqiyya misali nan sai ya ce alƙa'idar ula cikin at-tahrir fi usul tafsir tafsirun nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala ghairihi eh an ka samu tafsiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake gabatarwa akan tafsirin kowa don shi na Allah ya sabkama da Qur'ani ya bashi izinin ya bayani al-Qur'ani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wannan ƙa'ida muna ganewa za a yi aiki da ita a lokacin da duk tafsirin wani mutum ya saba mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muna watsar da nashi murke na manzo sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shi yasa in ka diba cikin fusulun fi usulin tafsiri sai ya kawo shi ma ya ta'allaku min habi sunnatin nabawiyya ƙa'ida ta goma sha uku ina ganin ya kawo ta an gane ko ƙa'ida ta goma sha uku a cikin ma yi ta'allaku bi sunnatin nabawiyya bari mu gani in ita ce yawwa shi dai ne kenan ya ce la shakka an na tafsirar nabiyyi sallallahu alaihi sallam muqaddamun ala tafsiri ghairihi shi kenan nashi ake gabatarwa idan tafsirin ka zai saba ma na sunna to shikenan ya watsar da naka amma in naka yana shiga karkashin na sunna bai saba mata ba sai a duba a gani in ayat tana ɗaukar shi sai a karba in ba ta ɗauka kuma a watsar da shi mun ji wannan kenan kaga nan ta sha uku ya kawo ta ko a ta sha biyu nan kuma sai kawo ta ta farko sai mu je ka'ida ta gaba al-aslu fil akhbari wal ahkami al-umum asali game da labari in Allah ya bada labarin abu ko ko ya kawo hukunci wani abu cikin alqur'ani an gane ko asalin shi al-umum kenan al-aslu al-umum kamar yanzu al-itlaq in yazo shine al-aslu an gane ko kenan in an ce abu ko al'aslu al'ihkam aya asalinta tana hukumci in ka ce ayan nan ta daina hukumci ko an yi nasu ɗinta sai a neme ka da dalili in ka ce ayar ga muƙayyada ta sai a ce kawo ta ƙaidi don asali al'itlaq shi ne al'aslu haka al'umum shi ne asali to nan mun yi magana umumu ne shi yasa ni kawo ɗancan wala ya dukula hal khususu illa bi dalilin ba a cewa aya a yi taksisin ta sai da mi sai da dalili karara muna jin wannan da kyau to yanzu gashi za a zo misali kaga inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum ko ba haka nan bane sai yace fa qala ba'dhum udiya bidhalika ar-rijalu duna an-nisa wa nuhu an an yadkhulu alaihim fi hadhihi al-awqat ath-thalatha ha'ula alladhina sammu wa qala akharuna udiya bihi ar-rijalu wan-nisa ina fata an fahimci ni wasu ka ce mata dai ake nufi wasu ka ce wato mata da maza ake nufin bayinku wasu ka ce nan malakata aimanukum kina da nufin bayi maza amma ban da bayi mata amma yanzu tun da aya ta zo liyasta adinkum alladhina malakat aymanukum alladhina malakat aymanukum ai ba ba wai ba wai mata ɗaya ta shafa ba ta shafi maza ta shafi mata kinan sai ai ka'ida da al-aslu fiha al-umum wanda yace akwai taksisi sai ya kawo dalili mun gane wannan da kyau a nan kuma cikin fusulun fi usulit tafsir an gane ko ma ya ta'allaku bil umum sai ya ce wa fihi qa'idatani al khabaru ala umumihi hatta yarida ma yukhassisu ita dai ce kina asalin khabar yana nan akan mi umumin sa sai an samu abin da zai kebance shi kamar yadda muka kawo misali wanda sun ce khas ne sai sun kawo hujja al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab kaga shi yasa ce al-aslu fil akhbari wal ahkami eh an gaba da labari ya shafi kowa da kowa sai in an samu dalilin da zai cewa banda wane banda wane ina fata ana fahimta ta yawwa to kidan kaga nan cikin ka'ida ta farko ya kawo shi mu je ka'ida ta gaba al-qa'ida salisa al-qawlu al-muwafiqu lis-siyaqi awla min ghayrihi maganar da an ka kawo cikin ilimin tafsiri cikin a tahrir na rike kawo sannan in yi muqarana maganar da ta dace da siyakin alqur'ani to ita ake dauka a gabatas an gane ko akan wadda bata dace da siyaki ba ita ce ka'ida ta biyu ya kawo ta anan kaga nan ita ce atta uku kaga misali da Allah subhanahu wa ta'ala ce fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum kaga da an ka zo wajen tawili ma kataba Allahu lakum sai sun kace abinda ma kataba Allahu lakum alwalad ku nemi abinda Allah ya wajabta muku ko ya rubuta muku na rabo kenan da ya an yi saduwa da iyali waqila wadan sun kace ma kataba Allahu lakum lailatul qadri ake nufi kai kokari kai ibada waqila ma ahallahu ma ahallahu Allahu lakum wa rakhasa lakum abinda Allah ya muku rukhsa ya muku sauƙaƙa muku kenan tunda Allah da haramun ne a ci abinci ai kaza kenan ba wai jima'i ɗaya da shiga ciki ba to da an ka zo an gane ko kenan nan kaga yanzu wanne magana ce ta dace da siyakin aya dan an kawo maganganu daban-daban ma ina ganin ba su kaɗai ba ne mun gane ko amma sai malamai sun kace wabtahu ma kataballahu lakum fi mubasharatikum iyyahunna min alwaladi wan nasli ashbahu min ghayrihi min at-ta'wil ila allati laysat ala sihhati hadi la zahir at-tanzil wala khabar ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga nan tunda na ana zancan fal'ana bashiruhunna na ana zancen ai saduwa da iyalina wabtagu ma kataballahu lakum kaga lailatul qadr nan babu wani zancen lailatul qadr duk da yake cikin watan ramadana ake shi yasa sun kadance haka nan a gane ku da waɗanda sun kace lailatul qadri ake nuhi da waɗanda sun kace ma ahallahu Allahu lakum saboda sun kalli ai da daddare an halarta muku ba wai saduwa da iyali ba har da cin abinci da wani abu amma dai a ɗauke shi ƴaƴa ake nufi shi yake dacewa da mi da siyakin qur'ani yawwa to mun ji wannan to sai mu je zuwa ga ka'ida ta hudu اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو الشاذ إن أنا تفسيري lafazi wanda yake mashhuri ne a lugha ya fi kenan shahara shi za a gabatar akan lafazin da bai kai shi shahara ba ko ko lafazin da wanda yake shaz ne wato ma'ana ya kadaita ba a cika kawo shi ba to wannan shi ne in ka duba cikin fusulun fi usuli tafsir yake cewa ma ya ta'allaku minha bil aghlabi min lughatil arabi a ka'ida ta hudu an gane ko a ƙa'ida ta hudu kaga nan ya kawo misali inda an ka ce wa azanun min Allah wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu menene yawmal hajjil akbari sun ka ce yawmun nahari ranar yanka mun gane ko wasu ka ce a'a ayyamu minan kulluha dukkan kwanakin da za a yi mina waɗanda ake yi a mina la yawmun bi ainihi ba wani yini ba ina fata an fahimci ni to kaga da an ka zo ana dubawa yawmal hajji innama huwa ayyamuhu kulluha tunda riwaya ce daga mujahid amma a larabci in an ka danganta suna an kai mai sifa ko an kai mishi idafa galibi an san an san ranar da ake nufi kaga an ka ce yawmul adha yawmul fitri yawmul hajji ko ba ka nan bane galibi an san daraba da sun yi idafa akwai dalilin da yasa yawmu arafa ai shi yawmu arafa ana ibarudi cikin shi amma dai sai shahara da arafa din to kaga an ce yawmul hajjil akbari a ce ba wani yini bane wanda an ka sani kaga wannan ya saba min ya saba ma wato galibin abin da an ka sani ga laraba kaga sai a rinjayar da magana da ta ce yau malhajjil akbari yau man nahari ake nufi ba a yi mina ba mun gane wannan yawwa ma ya ta'allaku bil aglabi min lugatil arabi ina ganin nan ya kawo shi tun da nan al aglabi min lugatil arabi ko bil isti'mal al arabi yace bil isti'mal al arabi na sha ya kawo shi to bari mu gani na sha ɗaya din nan ko nan na ya kawo abin da yake dacewa da shi na sha ɗaya a cikin fusulun fi usulun tafsir yawwa a tarjihu بالاستعمال العربي إن قلنا شاهد إن قشيدين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين to kaga nan an kawo maganganu wasu sun kace abinda ake nuhi da faqi'un sawadun shadidatu sawadi baqa ibnu jarir at-tabari sai mai da wagga magana yace al-arabu la tasifu sawada bil fuqu'i laraba ba su ce ma baki faqi'a wa inna ma tasifu sawad idza wasafatu bi shidda sai ta bi shidda ta ce huluka aswad halikun kenan aswad halikun wa hanikun wa halkukun wa aswad ghirbibun gharabi busud wa aswad dajujiyun daga addujani duhu wala taqulu aswad faqi'un kaga galibi abinda laraba suke amfani da shi kenan wago ga ka'ida tana yiwa ta zamanto ta dace da irin abin da ya kawo ko kuma waccan ka'ida ta hudu da ya kawo abin da ake nufi da isti'malul arabi ma ya ta'allaqu bil aghlab min lughati al arab la yadhuquna fiha bardan wala sharaba wasu kace al bardu al hawa'u alladhi yubarridu al jism yubarridu jism al insan wasu kace bardan ana nufin annawmu kwana amma galibi abinda larabawa sun kasance an kace bardan shine mi shine sanyi ba bacci ba mun gane wannan to madalla ka'idan mu ta gaba alqaulul mujma'u alaihi aw qaulul jamhur muqaddamun ala ghairihi kina an ka samu maganar da malamai suka yi ijma'i akan ta sai a gabatar da ita akan waninta ma ya ta'allaku bi ijma'il hujja aw al aksari ka'ida ta goma ya kawo ta anan cikin fusulun fi usulit tafsir muna ganewa yace ma ya ta'allaku bil ijma'il hujja au qawlu aksar min as-sahaba wa tabi'ina sai sun ka kawo inda magana ibnu tawri tabari yace thumma afidu min haythu afada an-nasu kaga sun ka ce qila al-amru li quraish wan nasu man adahu wa qila al-amru lil muslimina wan nasu ibrahima wa huwa qawlu dhahak kaga abinda muke gani sawaban inji inji hada uniya bihi quraishan wa man kana mutahammisan ma'aha li ijma'il hujjati min ahli at-ta'wil ala zalika kaga sai a dauki cewa nan quraish ake nufi an gane ko shi ne qaulun al-mujma'u alayhi to nan ma ya kawo cikin at-tahrir al-qaul al-mujma'u alayhi kusan misali ina ganin daya biyu uku ya kawo amma ba mu cewa dole sai mun tafi a kansu ko mun kawo bayani a kansu za mu ɗan iya ba da misali kamar inda an ka ce walaƙad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kaga walaƙad alimu wasu sun ka ce abinda ake nihi walaƙad alimu ash-shayatin an gane ko to kuma wasu sun ka ce walaƙad alimu ai annas amma ya an ka hankalta jami waɗanda sun ka tafi akan ta'wili wala qad alimu laman ishtarahu sun ka ce ma'aliyun bihi al-yahudu dun shayatin yahudawa ake nufi domin tun da farkon ayar wa ake zance walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman kaga ana magana wa ana maganar yahudawa to kaga nan wani ya ce wala kada alimu ya ce shayatin ake nufi kaga wannan maganar ta saba ba almujma wa alaihi min aqwalil ulama kamar kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ce watlu alaihim naba abane adama bil haqqi ko ba karan bane id qarraba qurbanan dalilin jamhur malaman tafsiri sun tafi cewa abinda ake nufi da ibnai adama ƴaƴan shi ne na ciki wasu suka ce a ba ƴaƴan shi ne na ciki ba a'a wasu wasu mutane ne daga cikin bani isra'ila to su hujjar su bayan an kare kissa sai an kace min ajli dalika katabna ala bani isra'ila amma qarinar da an kafirin jai suwa shine cewa ƴaƴan annabi ayyub na rasul sa malamai suke cewa kamar yadda shanqiti ya kawo cikin adwaul bayan da kuma yadda wanga ya kawo ibnu atiya a cikin al-muharrar al-wajiz yace qarinar da take nuna ƴaƴan annabi ayyub na tsuku saboda ɗaya daga cikin su da ya kashe ɗai ya jahilci yadda ake tuba dan adam inda bani isra'ila ake nufi tun da an ce bani adama ba sai 'ya'yan shi na tsatso ba da a wannan lokaci ai an san da ake turbaɗe mutum kaga Allah ce fa ba asallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi mun gane wannan adalla sai mu je zuwa ga ka'ida ta gaba bayan wannan bayan alqaulul mujma'u alayhi sai can ma alqaulul mujma'u alayhi mun ka ce ya kawo shi a wace ka'ida ma ya ta'allaku minhu bi ijma'il hujja aw qawl al-akthar min as-sahaba kinan ka'ida ta goma sai yace al-qawlu al-mujma al-qawlu ka'ida ta shidda التفسير الموافق لترتيب الفاظ في الآية في, في الآيات أولى من القول بالتقديم والتأخير إذا أنك تشي تفسيري وندا يزو يبادا معنا جيرين لفظا قرآنيات في ديدي تو يافي أزو أتي أكوي تقديمي وتأخيري kaga misali nan mi ya kawo shi ban sani ba ko ya kawo shi a nan to ko ya kawo shi ko bai kawo shi ba dai nan ya bada misali inda an ka ce wallabi akhrajal mar'a faja'alahu wasa'an ahwa an gane ko to waɗansu sai sun ka ce a'a akwai at-taqdim wa at-ta'khir a cikin wannan ina fata an fahimce ni sun ka ce ta an ka ce wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sai sun ka ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir sun ka ce yaqulu ta'ala kenan faja'ala dhalika al-mar'a ghusaan وقال بعض وكان بعض اهل العلم بكلام العرب يرى ذلك وهذا القول وان كان غير مدفوع ان يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب اسود غير صوائب عندي لخلاف التاويل. تو wannan misalin da ya kawo banga inda ya kawo zancen at-taqdim wa ta'khir ba kinan tana yiwa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa to kinan tana yiwa su tafi cewa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى كو فجعله غثاء أحوى كنا أوجنس أحوى غثاء sai suka ce akwai at-taqdim wa ta'khir to wannan bai yi ba misalin kuma wannan bari mu kawo misali na biyu wanda zai fi abin nan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tadhhaq anfusuhum wa hum kafiruna gashi ne ibnu jarir tabari yace ikhtalafa ahlu at-ta'wil fi dhalika fa qala ba'dhum ma'nahu fala tu'jibuka ya muhammad amwal ha'ula'i munafiqina wala auladuhum fil hayati ad-dunya inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil akhirah kina wasu sun kaga cewa inda an ka ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah an gane ko li yu'adhibahum biha fil hayati dunya shi fil hayati dunya yana da alaka ne fala tu'jibuka kina asalin shi fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil akhirati wa tasaqqa anfusuhum kafirun amma an ka dauki wannan duk da yake ma'anar ba saba tana nan amma dai waccan tafi Allah zai azabtar da su da ƴaƴansu da dukiyarsu a duniya kuma shi azabtar da su da su a lahira mun gane ko yawwa to shi na ma cikin nan yace ma ya ta'allaqu bi taqdimi wa ta'khiri a ka'ida ta bakwai ya kawo shi ba sai mun abin nan ba sai mun tayi can batun da an ba da misali ka'ida ta bakwai al aslu awdu damir aw ma kana bi manzilatihi ila aqrabi mazkur kina aslin magana za ta dawo ne damiri na koma zuwa ga mafi kusan wanda an ka ambata sai in an samu dalilin da zai sa a saba ma wannan ina fata ana fahimta ta misalin wannan mun kawo shi kamar inda an ka ce a bari ma mu bada wani misali na biyu tunda misali guda kullum ana bada shi wani ba mutum bai tsara samun abin ga kamar ayat da tace wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun an gane ko imamu nafi da ibnu amir sun karanta wa ausa ko ba haka nan bane yawwa to da an ka ce wa ausa ko wa wasa biha shin yana komawa ne zuwa gami waɗansu malamai sun ka ce domiri a'idun ala kalimatihi allati hiya aslamtu li rabbil alamin tunda ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin wannan kalimar da ya faɗa kawai ce to ai ba kalima guda bace a'a kalima wani lokaci ana nufin kalmomi masu yawa ko ba ka bane wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nas la amla anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in ba kalima guda bace ko ba lafazi guda bane wa qila ala al milla al mutaqaddima wasu sun ce a'a domirin yana koma ne zuwa ga almilla wadda an kai zance kulbal millata ibrahim hanifa ko ba karan bane wal awwalu na farko aswab sai malamai sun ka zabe shi li'annahu aqrabu mazkur amma ai hattara in an ce aqrabu mazkur ba ana nufin ba kullun shi za a aiki da shi wani lokaci ana iya saba mishi amma bi dalili kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ishtabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كاغا هو سماكم المسلمين شين ضمير هنا كما زواج إبراهيم شين أقرب مذكور هنا كما زواج الله زواج الله كوغا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل تو أما أبن لسا أنك ضمير هنا كما زواج الله da anka ce wa fi hada dan Ibrahim ba shine ya sanya mana suna cikin alqur'ani hada muslimina muna ganewa tau to wagga ita mun mun samu mun dan bada misali akan sai mu bar ta haka nan kenan ma ya ta'allaku wagga cikin ka'idar da ya kawo bi dhama'ir anan ina ya kawo ta mun ka ci ka'ida ta wuce ma ya ta'allaku bi taqdim wa ta'khir sannan nan bi dhama'ir ban sani ba ko ya kawo shi a gashi nan ka'ida ta 14 ma ya ta'allaku bi awd ad-damir ila aqrabi madhkur tau sai mu je ƙa'ida ta takwas alƙaunu bi tawafuqid dama'iri aula min audiha ila awwali madhkurin ko alƙaunu bi tawafuqid dama'iri aula fi audiha ila awwali madhkurin min tashattuti marji'iha ma'ana a ce dama'ir sun dace shine tawafuqud dama'ir yafi ayi tashattutinta an gane ko aw qawlu bi tawafuqud dama'ir aula fi audiha ila awwali mazkurin kina a ce sun koma zuwa ga duk wanda an ka fara fada min tashattuti marji'iha daga ashattata a ce rabi zuwa ga wani rabi zuwa ga wani kamar inda Allah ya ce يا أيها الن- أبنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا to kaga wasu sun ce dukkan damiran nan suna koma ne zuwa ga Allah litu'minu billahi wa rasulihi to wa tu'azziruhu ya koma zuwa ga Allah wa tuwaqqiruhu zuwa ga Allah wa wa tusabbihuhu bukratan wa asila wasu kuma sun ce a'a dama'ikin duk suna koma ne zuwa ga manzo wasu kuma sun ce a'a sashe zuwa ga Allah sashe zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma in muka duba domiri guda biyu na litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ai maida su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa tusabbihuhu maida shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai wahala domin shi ba a yi masa tasbihi to sai dai malamai sai su dauki ma'anoni ko ka ce litu'minu billahi wa rasulihi kenan wa tu'azziruhu ka ce ko girmama Allah ko ku karfafa addinin Allah don Allah ba ku iya karfafa shi wa tuwaqqiruhu ku girmama Allah wa tusabbihuhu ku yi masa tasbihi li tu'minu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu ku taimake shi wa tuwaqqiruhu ku girmama shi wa tusabbihuhu ku tsarkake shi daga abin da mushrikai suke faɗa mishi ku dafa mishi ku kare shi sun ce mahaukaci ne ku yi ku ce ba mahaukaci ba an gane ko توافق الضمير كما إن الله يتي أن يقذي فيه في التابوت فقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل كذا فقذي فيه في اليم an gane ko wasu ka ce kenan a niqzi fihi fi tabuti wa za ake magana shi annabi Musa shi za a sawa a cikin mi a cikin tabut faqdi fihi fil yammi to ke jefa shi aimi ha faqdi fihi fil yammi dabida yake zuwa gawa li Musa tunda an ce aniqdi fihi fi tabuti to faqdi fihi fil yammi sai dabida yake zuwa ga Musa amma sai suka ce a aniqdi fihi fi tabuti Musa kenan an gane ko faqdi fihi fil yammi sun ce yana kuma zuwa ga tabutu don Musa ya hada a cikin tabuti to kaga duk da yake wannan yana dauka amma dai a dauke cewa duk suna kuma zuwa ga Annabi Musa wannan zai fi sauki mun gane ko yawwa to daga nan ina ganin wannan ka'ida ta takwas sai bai sake kawowa ba mun gane ko to tunda wanga ma ya ta'allaqu bid dama'ir ne shi ma ai mun kawo shi ko yawwa to dan sai mu dube su waɗanda bai kawo ba misali ma ya ta'allaqu bil umumi mun kawo shi mun ka ce kenan ana ɗauka umumi sai in an samu dalilin da ya khassasa ko ba haka nan bane yawwa sannan ma ya ta'allaqu bi siyaqil qur'ani shi ma mun kawo shi wajen wabta guma kataballahu lakum mun ka ce a dauka da shine fi hituwa a fili ma ya ta'allaqu bir rasmil mushaf abin da yake da alaka da rubutun alqur'ani an gane ko wajen fadar Allah subhanahu wataala sanuqri'uka fala tansa qila fila qawlani annaha nafiya wasu sun ka ce nafiya ce wasu sun ka ce nahiya ce wa ya tarajjahu al-awwal ana rinjayar da magana ta farko li anna rasmu rasmu tansa fil mushafi bi ithbat al-alif an tabbatar da alif an kace fala tansa wal fi'l al-mudari' shi ko fi'li mudari'i idza taqaddamat alayhi la an-nahiya illa an-nahiya ta gabace shi jazamat sai ta mishi jazama kira ka ba a ce fala tansa ba sai an kace fala tansa wanga misali ne ma ya ta'allaku bi rasmi al-mushaf ما يتعلق بالأغلب من لغة العرب من يبياني كان لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وسنك تي هواء أكنوي وسنك تي النوم أنك تي أرنجا يدمي النوم أكنو فيه ما يتعلق بالمعنى الشرعي سيونا مكاوش با إن يضمن توغا ما أنا تلغة غا ما أنا تشريعة سي أغبا تدمي تشريعة سي إنبا تشغا منك تي كما صلى دو إند صلى تزوء تي تشريعة أكنو فيه سي إن أنغاني با تشريعة أكنو فيه با إند التي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كذا ننسي أنك تبا وتشن صلى أكي نفيبا وما كرم بني ما يتعلق بتصريف اللفظة wani lokaci ana hankaltama abin da yake da alaka da tasrif jujjuyawar kalima ina fata an fahimce ni kaga misali misalin da sun ka kawo yau ma nad'u kulla unasin bi imamihim sai sun ka ce bi imamihim bi man itammu bihi min nabiyyin aw muqaddamin fi ad-din aw kitaba kitab thumma dhakara qawlan akhar qala ba'dhum wa huwa imamun jam'u ummin wasu ka ce bi imamihim da shugabansu wanda sun kai koyi da shi sai kuma ya kawo ta magana shi imamu zamakshari ya ce bi imamihim wasu ka ce a da yau mana da uku ranar da za a kira kowa da sunan oshi eh sun ka ce jam'i ne na ummu shi da kanshi imamu zamakshari bi dan mu'tazila ne thumma badda'ahu yace wannan tafsiri bid'a ne an gane ko yace bid'a ne kenan ana hankarta ma tasrifin lafazi muna ganewa ko yawwa sai kuma ka'ida ta gaba ma ya ta'allaku bi taqdimi wa ta'khiri wanda mun kawo misali akan shi ma ya ta'allaku bi zahiril qur'an wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashiina wa innaha wasun kace a'idat wa innaha ay wa inna as-salah an gane ko wa qala ba'dhum wa innaha bi ma'ana ijabatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yajri laha dhikrun an gane ko kenan karba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa ghairu ja'idun tarku adh-dhahir al-mafhum min kalam ila batil la dilalata ala sihhatihi a dauki cewa wa inna ya koma zuwa ga sallah yafi a koma a cewa karba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ganewa ko sai kuma ma ya ta'allaqu bi tariqati al-qur'an abinda yake da alaka da tariqa ta al-qur'ani ma'ana galibin abinda qur'ani yake tafiya akan shi an gane ko misalin shi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum qila hiya ayatul qur'an kira sun kace abinda ake nufi an-nujumu ayoyin al-qur'ani wa mawaqi'uha da inda ayoyin qur'ani suke tsayawa nuzuluha shay'an fa shay'an sabkasu kadan kadan nuzulul qur'ani munajjaman kenan wa qila hiya an-nujumul ma'rufa fi as-sama' an gane ko wa yurajjahu anna an-nujum haythu waqa'at fi al-qur'an al-karim fal muradu biha al-kawakib sai sun karin jihar da cewa abinda ake nufi da shi na sama fala uqsimu bi mawaqi'in nujum an gane ko ba wancan najmu na alqur'ani ba eh amma in ban manta ba shinkiti shi yarin jayar da nujumul qur'ani ake nufi to dukkan su dai Allah yana rantsuwa da kansa domin in ya rantse da qur'ani ya rantse da maganar sani abin yana kuma zuwa ga Allah in ya rantse da tauraro kuma Allah yana damar ya rantse ko da kansa ko ya rantse da halittunsa abin nan fa wa rabbika kaga Allah ya rantse da kansa zatin sa subhanahu wa ta'ala ma ya ta'allaqu bi ijma'il hujja aw qawl al-akthar mun yi shi mun ba da misali sun ma'afidu من حيث أفاض الناس الترجيح باست... باستعمال العربي منكاوشي إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الترجيح بالسنة النبوية سوى منكاو مثال شي أنا قبات تفسير منذ صلى الله عليه وسلم أكن نولي التأسيس أولى من التأكيد وانغ شيري ببكاوبا أنغاني كو يعني أنت التأسيس نام منفتا كما أبو يزود معنا سابوا أولى من التأكيد يافي أتي كرفه وأنا مثالي إن الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون للمراد للعلماء في المراد بالحياة الطيبة قولان da an ka ce hayatun tayyiba wasu sun ka ce fi duniya wasu sun ka ce fil akhirati bi dukhulil janna fa idza qila bil qawli al awwali ya an ka faɗi magana ta farko kana ta'sisan kina zan ta'sisi domin da an ka ce fala nuhiyanu hayatun tayyiba fi duniya kaga nan duniya kenan wala najzi annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna fil akhirah kaga zan ta'sisi kenan wa idza qila bis thani in anka fadi magana ta biyu anka ce annaha fil akhirah kenan kana takraran ya zan maimaici kaga man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba fil akhirah wala najzi annahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna fil akhirah kaga at-ta'sisu nan huna aula min at-ta'kid al-aslu fi ad-damir an ya'uda ila aqrabi mazkur ko ba kadan bane yawa wannan mun kawo wannan bayanin su a cikin suratul fath mun bada misali duk da yake cikin usulun fi usulit tafsir ba da wannan yan basuwa ba ya bada misali da lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah an gane ko yawa akwai misallan da an ka kawo kenan wa aulal aqwalin ibn tabari fi sawabi qawlu man qala alha'u fi qawlihi lahu muaqibatun من ذكر من التي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كما هكذا بني kina akwai wanda sun ka saba su sun cewa da mirin kidan bai koma zuwa ga man wadda an ka ambata sai sun ka kaddara wani abu ala ayyati hal al aslu tawafuq ad dama'ir fil marja حذرا من التشتت kamar da mun ka kawo cewa in damirai sun ka zo litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu qa'ida ta goma sha shidda al-aslu adamu taqdiri wa la yulja'u ilayhi illa bi hajatin yajibu ar-ruju'u ilayha tuthbitu hadha al-mahdhuf kina asali ba a kaddara wani abu sai in an samu bukatar da take nuna cewa ana da bukata a kaddara kamar inda Allah ya ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ما كان بيما لما يسنكي الأول سنكتي أن الإمام مخير بينها أم باشي زابي إن ديك أيكة تأيدك تكون أنك أيكة دو أبن ديك قداما سي مكة وسكم سنكتي آآ أنها أن هناك مضمرا مقدرا سنكتي أكوي دمير إن ذا أقدرها على التفصيل سنكتي فإن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا السبيل فقط ينفوا من الأرض kaga sai sun ka kaddara wadansu abubuwa to a in mun ai aiki da wagga ka'ida al-aslu adamu taqdiri sai a ce an bar mai shugaba kawai ya kaddara in kuma an kankalta ma girman laihi to wanda ya kashe za a kashe shi wanda ya kashe ya karbi dukiya a kashe shi a tsige shi wa in akhadha al-mala wa lam yaqtul in ya karbi dukiya bai kashe ba tuqta aidihim wa arjuluhum min khilaf wa in akhafu as-sabila in ko tsoro ne kawai sun ka ba mutane faqat ba su yi kisa ba ba su karbi dukiya ba yunfau min al-ardi sai a dauke su daga kasa an ce a fadda su daga kasa ba ana nufin a kai su sararin samaniya ba don babu wurin da za a ji su ana nufin a kai su gidan kasu ina fata an fahimci eh misalin kuma irin wannan na الأصل عدم التقدير وجن فضاء الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي قيل من قول يوسف كما كان بني وسنك مغانا النبي يوسف تا وقيل من قول امرأة العزيز an gane ko wasani huwa sawabu su sun zabi cewa na biyu shine a ce magana imra'atul aziz ne an gane ko li'annahu kalamu wato sun kace al adilla al murajjaha lidhalika annahu muttasilun bi kalami al mar'a qalat imra'atul aziz al ana hashasa al haqq أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بغيبي وأن الله لا يهدي كد الخائن وما أبرئ نفسي ومن جعله من قولي wanda ya ce kuma magana annabi Yusuf ta fa innahu yahtaju ila idmari qawlin sai ya kaddara wata magana la dalila alaihi fil lafzi bi wajhin ba su suna ganin dairin jayi za a yi an gane ko in kace magana Yusuf ta sai ka ce qala Yusuf wa ma ubarri'u nafsi an gane ko to danga su ne ka'idodi guda goma sha shidda da ake amfani da su wajen tarjihi nan sun kawo su magana ta ƙarshe da za mu faɗa da masail fi qawaid tarjih shine al-aslu fi istikhdam qawaid tarjih fi ikhtilaf at-tanawwu'i in an kai sabani na tanawwu'i in za amfani da ka'idodin tarjihi annahu li taqdim al-aula dan a ce ga wanda ya fi cancanta wa fi ikhtilaf at-tadaddi li taqdim al-qawl as-sahih don a gabatar da magana wadda ta fi ƙarfi an gane ko na biyu almas'alar saniya ijtima'u aksar min ƙa'ida ala tarjihi qawlin min al-aqwal wani lokaci zaka iske wata magana ba ƙa'ida guda ce za su shiga ba ƙa'idodi ne za su shiga kina wani lokaci za a hankalta ma ƙarhin ƙa'idodin tarjihi akwai wani zaka iske wata magana magana ƙa'ida biyu ko uku za su ƙarfafa ta cikin tarjihi wata ba magana ɗaya ko biyu ko uku kenan duk sai an yi ta har haɗa ƙa'idodin tarjihin shi kan shi tarjihin ƙa'idodin shi wani lokacin suna shiga cikin juna ai ta bugawa almas'alar salita tanazu'ul qawaidul misali wahid kenan ƙa'idodin suna iya shiga a cikin misali ɗaya sai ka iske ƙa'ida an yi amfani da ita wasu yi amfani da wannan wasu yi amfani da wannan ƙa'ida a cikin magana guda kenan daga nan sai a zo a diba wacce ce za a dauka kamar inda Allah ya ce qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum wasu sun kace abinda ake nuhi da shahida shahidun min bani isra'ila shine annabi Musa wasu sun kace ash-shahid shine Abdullah ibn Salam ina fata an fahimce ni yawa to kaga ibn jarir at-tabari shi yace a dauki annabi Musa ake nufi domin ya ce qul ara'aytum in kana min indillahi وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل في سياق التوبيخ أن كاوش ني أسكن سياق التوبيخ نا ذكر مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الآية نظير سائر الآيات ولم يجري لأهل الكتاب ولا اليهود ذكر قبل qabla zalika kenan ba ambaci yahudawa ba an gane ko yace to fatuwajjahu hadhihi al-aya ila annaha qilat fihim nazalat wala dalila ala insiram al-kalam an qisas alladhina taqaddama al-khabar sannan yace ghayra annaha anna al-akhbara qad waradat an jama'atin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika uniya bihi abdullah ibn salam wa alayhi aktharu ahli al-ilm وهم كانوا اعلم بمعاني القران والسبب الذي فيه نزل وما اريد به kaga nan sai kawo in an hankalta ma siyaki sai a ɗauki cewa Musa ake nufi in an hankalta mu kuma abin da zo daga magabata sai su kuma sai a ce Abdullahi ibn Salam ne yace kuma da sahabbai sun kai magana to yanzu a gabatar da magana su don su sun kai kowa sanin abin da alqur'ani yake nufi kuma su sun ka san sun kafi kowa sanin sababin nuzul da bai abin da ake nufi da alqur'ani ina fata an fice ni kenan nan kaga ka'ida biyu sun yi da ka'ida ta siyaki da ka'ida ta riwaya kaga ne kenan sai an yi tarjihi a cikin ma ka'idodin tarjihin wannan shi dai ne abin da za mu iya faɗa game da waɗannan ƙa'idodi na tarjihi ‘yan uwa mun ɗan yi iya ƙoƙarin mu saboda a gane waɗansu ƙa'idodi daga cikin ƙa'idodi na ilimin usul tafsir yanzu kuma sai tatbiqin wannan ƙa'ida in Allah ya bamu dama za mu yi tatbiqin ƙa'ida ta al-ikhtilaf cikin ilimin tafsiri a cikin littafin ibn tafsiri na ibn jarir at-tabari in Allah ya kaddara kuma ya bamu iko abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته